أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون wannan ita ce suratul luqmana ta sauka a makka sai wala wannan mafil ardi min shajaratin aqlamun aya mai suna madina ne ita aya ce 34 kayan mu shiga cikin tafsirin wannan sura yana da kyau a san cewa ita wannan sura mai girma suratul luqman tana cikin surorin makka wanda yake babban aikin su shi ne magana akan maudu'in aƙida kuma tana mai da hankali ne wajen asalin aƙida guda uku imani da kaɗaito Allah subhanahu wa ta'ala da kuma imani da annabta da imani da maganar tashin ƙiyama ita wannan sura ta lukuman ta fara da ambatan ƙur'ani ce mashi littahi alhakim abin kyautatawa wanda yake shi ƙur'ani shi ne mu'jizar maza Allah sallallahu alaihi wasallam madawwamiya wadda tana wanzuwa har abada sannan ciki ya tsaye da hujjoji na nuna wajabcin kaɗaituwar Allah Ubangijin talikai sannan ya hudu dalilai na ƙudura ta Allah dalilai masu rinjaya hankali dole ma mai hankali lafiyayye ya yarda da cewa lalle Allah na cikakken kudura da kuma kayantawa dalilan da ya kawo masu ban mamaki ya kawo hujjoji da abubuwan da ke faruwa a wannan halitta tamu mai alwaciya in ka dubi halitta sama da ƙasa da abin da ke ciki za ga an kyautata tsari cikin halittarsu a cikin sammai da ƙasai wato babu wani abu wanda za ka ce dama dai Allah kaza ya shi ba kaza ba babu shi duk abin da ka gani to haka ya kamata ya zamo suna ta laisa fil imkan amkana min makan duk abin da ka gani to haka ya daidai ba abin da yake zama daidai a cikin sammai ne ko cikin kasai rana ce ko wata yini ne ko dare tsarin duwatsu maganar gulabe da yawan cikowar da gulbi ke yi maganar ruwan sama yadda ake tsiri da itace kai duk abin da mutum zai gani to zai zama babban hujja na ikon Allah da kadaito Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid komi ka kwantar da hankali ka duba to aya ce na samuwa ubangiji da kadaito ubangiji da cikakken ikon ubangiji kuma abubuwa ne wanda in kana da hankali to zai kama zuciyarka ya rinjaye hankalinka kuma ya hito maka gaba da gaba kai dan adam fuska wanda yake ba wani boyowa ciki wanda yake in ya kawo hujjojin nan baka da abun da zaka illa ka sallama ma cikakken ikon Allah mahalicci mai girma sannan cikin wannan suratul luqman Allah ya lurar da mushrikai zuwa ga dalilan cikin ikon Allah da kuma kaɗaito Allah wanda yake wannan dalilan ga sunan ko ina rashin dibawa ko rashin ganewa ko rashin hankali shi ne sa haka tsaya kana musu ikon Allah ko kana musu kaɗaito Allah da duk Allah ya kawo waɗannan to sai ya kawo wata magana mai girgiza kafirai wato an kawo ƙalubale da Allah ya gama lissahin abubuwa na halitta masu ƙayantarwa sai ce ha za khalƙullahi fa'aruni ba za khalaƙar lazina min duni balin zalimu na fi dalalin mubin ya ce to yanzu shi Allah mai cikakke iko makaɗaici duk shi ya waɗannan abu halitta ta ne to ku da ka ƙin bauta mu Allah ko ka ƙin kaɗaita shi to ku gwada mani abun da wani wanda ba Allah ba ya halitta in Allah ya yi wasu abubuwa wasu sun yi wasu abubuwa kuka bauta musu tare da Allah wannan kuna da hujja shi wanda Allah ya yi ya bauta mu Allah wanda wani ya yi ya bauta mu wanda ya shi tun da babu wani abu wanda wani ya duk abu da ganin Allah ne to babu hujja na kin bauta mu Allah shi kadai yace su gwada mashi wani abu wanda wani ya yi wanda ba shi ya shi ba babu sai ce azzalumai kafirai ba wani abu ne ba illa kawai suna cikin bata mabayani suran nan sai ta cika ta cika da ban tsoro na wata rana mai ban tsoro shi ne ranar tashin kiyama ranar da dukiya da 'ya'ya da uwaye da dangi ba su da amfani illa man atalla bi qalbin salim yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا الآية yace ya ku mutane ku huji tsoron Allah ubangijinku ku ji tsoron wata rana tana zuwa wadda uba bai umfanin komi bai wadatar da komi daga barin dan shi shi dan bai iya wadatar da komi daga barin mahaifan shi yace ku ji tsoron wannan rana an ce mata surar luqman saboda cikinta akwai ƙissa annabi luqman al-hakim wadda yake ta kunshi lurarsuwa zuwa ga darajar hikima duk wanda aka ba hikima faqad utiya khairan kasira duk wanda Allah ba hikima to ya bashi alkhairi mai yawa sannan kuma ya bayyanar da sirrin sanin Allah da sirrin sifofin Allah yadda mutum wanda yake ya san Allah da sifofin Allah dole zai ta Allah kuma zai samu ɗaukaka duniya da lahira kuma cikin wannan kissa akwai nuna aibin shirka nuna aibin shirka da kuma zarginta gwanin cewa inna shirka la zulmun azim babu zalunci kamar shirka cikin wannan kissa an yi horo da a kama ɗabi'u na dattaku ɗabi'u na madalla ɗabi'u na al-akhlaq shi duk abin da za ka yi a ce sannuwa na mun gode ka kyauta to ka yi koda ba mai ganinka koda ba mai sanin kayi Allah na ganinka ya san kayi wannan hai da kuma hani ga miyagun ayyuka shine munkarat duk abin da yake za a ce ashawa ne kamar kaza kai kaza to ko ba a sani ba a gani ba Allah ya sani ya gani ka nisanci wannan aikin sannan kuma cikin wannan sura da wannan kisa ta Luqmanul Hakim akwai wasiyoyi masu tsada wanda Allah ya umfani da halshen Luqman yayi wasiya da ita kuma tana da abu ta kunsa mai yawa na hikima da kuma shiryawa wannan shine madamunan ko kuma khulasa abin da ke cikin suratul Luqman ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu alam bi muradihi bi zalika Allah shi ya san abin da yake nuhi da aje waɗannan harufa a farko wannan sura tilka ayatul kitabil hakim waɗannan abubuwan da muke ta karanta cikin Qur'ani sune ayoyin littafi al-hakim abin kyautatawa Qur'ani ayoyin Qur'ani hudan shiriya ne wa rahmatan rahama ne lil muhsinin ga masu kyautatawa su wane da masu kyautatawa allazi na yuqimuna salata waɗanda ka tsayi da sallah wa yutuna zakata suna ba da zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma suna sakankancewa da maganar lahira da abin ta kunsa ulaika masu wannan sifa ala hudan min rabbihim su ne waɗanda ke kan shari'a daga ubangijinsu wa ulaika masu wannan sifa hum al-muflihun sune al-faizun wa samu babban rabo gobe kiyama wa minan nas man yashtari lahawa al-hadith li yudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidhuha huzua ulaika lahum adhabun muhit wa minan nas daga cikin mutane akwai man yashtari wanda ka sau lahawa al-hadith ya sassan magana nazala wanda ya soka fi nadar ibn al-haris wanda ka zuwa sawo jaridu manzo Allah na karantar da Qur'ani shi kuma yace ku zo in baku labarin ajib ya don gaba da labarin ajamawa yana haka liyu dalla dan ya batar da mutane an sabilillah gabarin tafarki na Allah shine hanyar musulunci yana haka bi gairi ilmin ba da wani ilimi ba na inganci abin da yake yi wa yattakhidha yana riƙon ayoyin Qur'ani huzuan abin ya isgili da shi ula'ika nazarin haris da masu aiki irin nashi lahum azabun muhim azaba ma'aboce wulakanci ta tabbata gare su wa iza tutuli alaihi ayatuna walli mustakbiran ka allam yasma'ha ka annafi udunaihi wa qara wa bashiru bi azabin alim idan aka karanta mashi ayoyinmu sai ya juya yana mai girman kai kamar bai ji ayoyin da aka karanta mashi ba kai dai ka ce akwai wani nauyi da kurunci a cikin kunnuwan shi mabashiru ka sanar da shi bi azabin alim da azaba bai raɗaɗi to cewa kai mai bushara wai an mai da gangan ne don bushara abu mai kyau mai daɗi za a ci a mashi bushara to shi kai mai bushara amma da azaba bai raɗaɗi إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا ونسك إيماني وعملوا الصالحات سك أيكي ميكو لهم جنات النعيم الجنة النعمة تتبت قريس خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم كما يسنشك الجنة نعمة كما khalidina fiya suna madawama cikin ta in an shiga bayata samu haka wa'adallahi alƙawalin Allah ne da ya musu haƙƙan na gaskiya ba saba ga alƙawalin Allah wa huwa al-azizu Allah shine marinjayi alladhi la yaghlibuhu shay'un wanda wani abu bai rinjaye shi kaga wurin wa'adallahi wa'adallahu zalika wa'adan ina haqqan al-hakim mai hikima alladhi la yadau shay'a illa fi mahalli wanda bai aje komi sai wurin shi inda ya dace khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya amtami bikum wa basa fiha min kulli dabba wa anzalna minas samai ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim Allah khalaqas samawati ya halarci samai bigairi amadin ba da ginshiki ba ta rauna ga ta nan kuna gani babu ginshiki walƙa filar da rawasiya ya je duwatsu kafaffi cikin ƙasa irin dutsen kwatarkwashi an tambi da biku don karta don karkata da ku wa bassa ya watsa min kulli dabbatun kowace irin dabba fiha cikin ƙasa wa anzalna muka saukar da ma'an ruwa bin sama'i daga girgije fa ambatna fiha muka tsirar da min kulle zaujin kowane irin iri na umfanin gona karimi mai girma da itace da hakukuwa muka tsirar da shi fiha cikin ƙasa haza khalqullah faruni ma za khalaqal ladina min duni bal zalimuna fi dhalalin mubin abubuwan nan da muka lissafa haza wannan alƙullahi abun halitta ne na Allah duka abin da ka gani Allah ne tabaraka wa ta'ala ya halice shi don haka ya cancanta ku bauta mai shi kadai fa'aruni ya ku mutanen makka ku bani labarin ma za khalaqal ladina min dunihi menene waɗanda ba shi ba uwayen gajin da aka bauta mu tare da Allah ko abu Allah a kama su ku faɗa mana ma za halaka me sun ka halitta ba su halicci komi ba to dan me za a bauta musu balbare dai babu jawabi azzalimuna azzalime su ne mushrikai fi dalal suna cikin bata mubin mabayani walaqad atayna luqman alhikmata an ushkur lillah ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد آتينا لقمان الحكمة حقيقة منبا لقمان حكمة منها yana daga hikimar da aka bashi al'ilmu ilimi wadda ya natu da addini wal isabatu fil qawli da dacewa cikin magana in yayi wa hikamuhu kasiratun ma'thuratu hikimomin luqman suna da yawa kuma duk an ruwaito su muka ce mishi anushkur lillah luqman ka gode ma Allah to ba wai wani abu Allah zai godiyarka ba wa man yashkur wanda ya gode ma Allah fa inna ma yashkuru nafsihi ya gode ma Allah ne dan kanshi la'anna thawabu shukrihi lahu dan lada godiya ta garai za ta koma ba zai amfani Allah ba zai amfani kanshi ne wa man kafara wanda ko ya butulce kafirce ma Allah bai cuci Allah da komi ba dan fa inna Allah shi Allah ganiyun mawadaci ne hamidun abun yabo wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم واذكرتنا كوك أنبتا إذ قال لقمان سند لقمان يتي لمنه قدنشي وهو يعزه ينم دنا وعزي ashe ana zaunawa da ɗa a shirye da shi ga abin da daidai ya ce mishi yana mishi wa'azi ya bunayi ya kai ƙaramin ɗana la tushrik billahi kada ka tara wani da Allah cikin bauta kakka shirka inna shirka shirka la zulmun azim wallahi zalunci ne mai girma to sai kawo itiradi wa wasayna linsana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amayn an ashkuru li wa liwalidayka ilayya al-masir wa wasayna al-insana Allah ce mun hori mutum bi walidaihi ya kyautata ma uwayen shi nazalat wannan aya ta sauka fi sa'ad cikin maganar sa'ad ibn abi waqas wannan da uwa ta tace ba ta ci ba ta sha ba ta shiga inuwa sai ya kafirce yace da kina da rayuka ɗari suka dunga hita guda guda har ɗari ba ɗaya sun ka hita na ɗarin nan wallahi sai dai ki mutu amma ba zan ba addini na ba ko ki ci abinci in kin ga dama ki sha mun sha ko ki shiga inuwa ko ko ki bari ki mutu musulunci ba gudu ba ja da baya ta kwana uku ta kusa mutuwa ta dai tashi ta ci abinci ta sha ruwa ta shiga cikin inuwa to duk da aka ce ba zai bi su ba amma dai Allah ya ce mun hore shi da ya kyautata mu uwaye ne dan suna kafirai to wurin kafirci da saba Allah kawai ba za ka bi su ba amma haƙƙin kyautata musu yana nan bisa wuyanka ita uwa hamalatu ta ɗauke shi cikin cikin shi ne hamalatu ummuhu uwa ta ta yi ciki ne fa wahanan ta yi rauni wahanan ala wahanan rauni bisa rauni wa fisalu bayan ta haihe shi ta ci gaba da renon shi fisaluhu ya yi shi fi amaini ta yi fama da shi cikin shekara biyu wa ƙulna muka ce anushkurli ka gode mani wali walidayka ka gode ma uwa da ubanaka ilayyal masir makomaku tana zuwa gare ni wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tudihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wa tabi sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun cikin da nace kai bi kai biyayya kai alkhairi gare su wa in jahadaka in sun wahal da kai ala an tushrika bi akan ka tara wani da ni ka tara ma laysa laka bi ilmun abinda baka da sanin gaskiya tai da ni to nan wurin fala tuzihu ma kakkabi sore shirka kowa ne ne uwa ko uba ko shehin ka duk wanda yace zo ka sami Allah ka ce mishi a a la ta'ata li makhluqin fi masiyatil khaliq ba biyayya ga abun halitta cikin asabi Allah mahalici to ko da uwaye idan suka wahal da kai suka wahala cewa ka zo kai shirka na abun da baka da sanin daidai din shi to kakka bi su amma wannan kuma bai sa ka zama tsagera da dan ta'adda gare su ba wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kai abutaka kyakkyawa sananna cikin shari'a da su ga al'amarin su na duniya ka ci da su in ba su da ka ka sha da su ka tufatar da su ka ba su wurin zama ka tsaya ka hidima gare su dole ne gare ko da kafirai ne to balle yan uwanka musulmi wattabi amma ka bi sabila man anaba ilayya hanya wanda ya mai da lamari duka ya koma zuwa gare ni shine kaga anan ka bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajen addininka amma wajen duniya kai musu alkhairi summa ilayya marji'ukum sannan makomaku tana zuwa gare ni ne fa unabbi'ukum sai in ba ku labari bima kuntum ta'malun da abinda kuke aikata ai fa ujazikum alin saka muku da abinda kuke aikata sai mu koma ga maganar luqmanu ga dan shi يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير yace gaba da cewa ya bunai ya kai karamin ɗana innaha ɗabi'a mara kyau in ta ku misƙalu habbati in ta zamo kamar ƙwayen min khardin ta bumburwa wata kun fi saharatin ta zamo cikin dutse can ƙalƙashi ƙarƙashin ƙasa a wafin samawatu ko cikin samai a wafin arda ko cikin ƙasa duk inda ka ɓoye wani mugun aiki naka ko mugun ya ɗabi'a taka ya tibi hallahu Allah zai zo da ita bayo hasibu alaiha ya ma hisabi a kanta da haka ɓoyon bai wani amfani ba ko ka ɓoye ma kowa ba ka ɓoye ma Allah inna Allah Allah latifun mai jin kai da tattausan jin kai khabirun macikin sanin zahiri da baɗini ga dukkan ayyukan bayan shi da haka nan kakka yadda ka ɓoye mugun abu Allah zai tona ma asiri ne ya bunayya qimi salah wa amur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmi al umur ya bunayya kai karamin dana aqimi salata ka tsayi da sallah wa amur bil ma'ruf ka yi horo da alkhairi wannan ha'anil munkari ka hana mugun aiki in ka gani to amma wanda ya ce zai horo da alkhairi da hana mugun aiki ya ɗauko da laba gamo dole za a bi ka da kuma makayyadiya da haka wasbir alama asabaka ka yi haƙuri ga dukkan abin da zai same ka sakamakon horo da alkhairi da hana mugun aiki ka sani abin bai da sauki amma dai ka daure al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar shi horo da alkhairi da hada mugun aiki labudda an yusabbiba dararan dole ne ba makawa ya farar da cutarwa yusibul amira wanda zai samu ya horo da alkhairi da kuma hana mugun aiki bali hada saboda haka na ardafahu Allah ya gwama shi bi sabrca wasbir alama asabaka a tambayi ɗan hisba aji wasu an kashe su wasu an raunana su ba komai ko dan amru bil ma'ruf wannan anil munkar iya kallon hirsu kenan mutum bai son a ce yi kaza bari kaza a'a sai dai a bar shi bisa zuciya ta inna zalika kama horon da aka ce kai da aka yi maka cewa ka tsaye da sallah kuma kai horo da alkhairi ka hana mugun aiki ka yi haƙuri to inna zalika wannan abu min azimil umur suna daga manya-manyan al'amura masu matuƙar muhimmanci ko masu wuya ولا تساعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تساعر خدك كدك دوغ كركت دكون دكوكينكا للناس غموتا تكبرا دنجر منك كزاك أويا كان أكاود كي ويكي ببا تككي هكنا الله يتي دو دكزاك أويا باكس أو اندواسو dole da ka taka da kare baka yake ce kasa to waza kawai girman kai kuma kila zawo na iya korarka da gudu ka sheka da gudu ka ta zuwa inda zaka yi wanda ya zo cikin kwamboyi aka tsaya cikin gauga cikin daji yana sauri dai yanka da gudu kuma gwamnan lokacin da kuma soja amma soja ya sheka da gudu me zai yi kashi zai yi to waza kawai girman kai an zo wurin wani taro na gwamnoni kuma soja ɗin a kai horar hula ne to akwai adc shi da zuwa tashi ɗabi'a in ya ta wurin taro zai dibi ina ne toilet yake ina ne ruwa suke ina ne kaza don ko aka bukata to saura kuma da wannan hikima ana cikin taro sai ya ga gwamnan wata jiha ya matsu ga alama dai hankali ne ya tashi cikin wani hali yake sai ce mai adc ne wai ba ka zuwa wurin mai gidanka ka tambaye shi me yake damun shi ce me kira ba ka ganin duk ya canza ko ya ce ce ka tambaye shi te ya excellency ya an kai ce wallahi ciki na lalace ce wallahi ko bai ya tashi sai ya dawo ce to Allah wani ina to le yake ce kai baka bincika ba ya ce wallahi bincika ba ce to zo mu taya gani ya ce cikin sirri ya gwada ba ADC wancan gwamna da aka dawo sai ya zo ce bismillah sai ya bi sun ka tai me yayi kashi yayi to wada girman kai kuma ba sai ce wala to sa'ir haddaka linnas kan ka don karkata kai kana mutane girman kai ganin wata baiwa da Allah ya maka wala tamshi marahan fil ardi kada ka don ka tahiyar taƙama cikin ƙasa ta Allah inna Allah ka sani haƙiƙa shi dai Allah la yuhibbu baya son kulla mukhtalin dukkan mai tahiyar taƙama fahurin mai yawan alfahari ga mutane wa qasad fi mashika wa gadud min sautika inna ankara la sawati la sautul hamir wa qasad ka tsakaita fi mashika cikin tahiyarka kaga baka zuwa da an ce kamar takama kuma ka donga taya fiji fiji fiji kamar dan kwaya a'a kada dai kai takama kuma kaka donga tahiya kamar an koro ka ka dai tahi tahiya mutawassida ba sauri ba kuma takama tahiya dai yadda aka saba tafiya sannan wurin magana wa gadud min sautika ka sassauta muryarka inna ankara al-aswati mafi munin saututtuka la sautul hamir muryar jaki ya fara da ihu ya ƙara da shashshika to kakka donga magana irin ta jaki ka lallaba da sautinka kana mai ladabi ga Allah ma ba ga mutane ba to wannan shine wasiyar shi ga dan shi kuma ba shi kada ba dukkan mu an muna wannan wasiya alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ألم ترى بك غني با شيني بك سني با أن الله تواشي الله سخر لكم شي هوري muku ما في السماوات وما في الأرض duk abin da ke cikin samai da ƙasai min shamsi na rana wal kamari da wata wan nujum da taurari ya hore muku su litantafi biha don ku yi amfani da su walarda kuma ya hore muku abin da ke cikin ƙasa da ita ƙasar minas simari na ‘ya'yan itace wal anhar da ƙoramu da gulabe wadda wabi da dabbobi wasu buga alaikum ya cika muku ni'amahu ni'imomin shi zahiratan mabayyaniya wa baɗinatan da ɓoyayya asbagallahu ni'amahu ala ahlil ardi zahiratan wa baɗina Allah ya cika ni'imomin shi ga mutanen da ke cikin ƙasa nan saman ƙasa zahiratan ni'imomin mabayyana wa baɗina da ɓoyayya ƙalu suka ce ya rasulallahi man ni'amu zahira ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ni'imomin da Allah ya muna mabayyana ƙala ya ce huwa ma a hasana min suratik shine kyautata sura kadai duk cikin abin da Allah ya halitta ba abin da adda kyawun sura irin ta dan adam kuma sai yayi ka abin da yake duk salanka in an ce to ƙara wani abu ba kada abin da zaka ƙara yayi maka hannuwa biyu to ƙara na uku ina zaka dawa shi gaba ko baya kaga dole biyun nan dai su addaidai da yayi ma kanka guda kuma ya tara maka ga kunnuwa ga idanu ga hanci ga baki duk a sama wurin kai to ina za a yin na biyu da an ce ta ƙasa aka cin abinci ai ga harka ta ɓaci da kuma ta baki aka yin kashi da harka ta ɓaci to da an ce ai ƙafa uku na za a sa gudan don haka Allah ya kyauta sura kai mutum wa ma da da kuma abin da ya baka minar rizki na arziki abinci abin sha iska da sauran abubuwa na arziki Allah bai sa arzikin kowa hannun wani ba Allah ya rike arzikin kowa hannun shi ya ce lawantum tamliku na khaza'inar rahmatar rabi idan la'amsakatum khashitul infaq don haka wannan ni'ima ce zahira wan ni'ima albaɗina ya rasulallah to mun ji zahira to mecece baɗina ya rasulallah kala ya ce ma satara min sau'atik abin da ya suturta na al'auraka da a ce zindir aka tahiya ai kaga da abin ya ɓaci to sai Allah ya sa ka sa wando ka sa taguwa ka sa riga ka sa alkyabba ka kawo hulla ka kawo rauni ka sa li'annahu satara minka rihe maka al'aura da Allah ya ya suturta maka malau azharahu da ya bayyana abun nan latarakaka aqrabun nas ilayka da mafi kusancin mutane gare ka zai gudu ne ya bakka duk in ka zo zindir an san ka hauka ce sai bido igiya ba wanda za a wace za a baka tun maka ɗauko makami ka cuta da mutane ba to ba wai al'aura kawai ba a abubuwan da yake masu muni mutum duk da kake to akwai wani abubuwa da Allah zai tona maka asiri to duk za a wace a baka amma sai kai abunka kuma Allah ruha maka asiri kuma a girmama ka a mutunta ka har ma a zo a ɗauke ka na Allah wali kuma shi Allah ya sani kuma ba wayo kai mishi ba ya dai ga dama ne ya ruwa maka asiri to fala tafda har yau malukubi muqassiran wa kulli ya mawla man dal malik in shehu shehu yace ruhin asiri ne Allah yasa ana ganin girma ne ana so ne ana ɗaukaka shi ana kaza yace Allah jamalaka ce ina roƙon gobe ranar tonon asiri Allah kaka kunyata ne to zaka nan ita ce ni'ima ta Allah baɗina wanda ya maka Allah ya ruha maka asiri da haka asbaga ni'amahu zahira wa baɗina Allah ya cika ni'imomi gare ka kai mutum mabayyana da kuma koyon ni'ima an ni'amu zahira ni'imomin Allah mabayyana ka husnul sura ka bar kyakkyawar sura da Allah ya baka wa atidalil qama da daidaituwar tsayuwarka wal hawasil khamsu kamar kuma gaɓoɓi wanda Allah ya baka waɗanda yake da su kake rayuwa kamar ka shahu abu ka gane kaushi ne ko taushi ne ko kuma zahi ne ko sanyi ne washen bi kamar shaƙawa ka gane ƙamshi ko wari wasam kamar ji walbasar kamar gani walzauyi kamar ka ɗanɗana abu da harshenka kullu hadhihi ni'am duka wannan ni'imomi ne wanda Allah ya maka kuma ya maka su kyauta idan larura ta same ka ga ɗayansu sannan za ka gane girman ni'ima Allah warriz da kuma arzikin da ya baka wasu hatul badin da kuma lahiyar jikinka wal aula da kuma ya baka ‘ya'ya wal amwal ya baka dukiya ka gashi arriz ba shi ba ne al'amwal arriz abinci abin sha sutura abin da kake da larura gare shi Allah ya riƙe shi ga hannu na yana baka kuma wanda yake tun bai sa maka rai ba ya baka wannan kuma ya lissafa shi ya tsara shi kuma bai canza wannan tsarin wa musahabatul anbiya muna cikin nemomin Allah sa ka kai abuta da annabawa abuta ta ba da gaskiya da su awil auliya ko kuma gaskata waliyai da tare da su bayan wucewa annabawa wassala da sallah wasiyam da azumi wazzaka da hore maka zakka da sadaka wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani wa hifzul qur'an da haddace alqur'ani kullu hadhihi ni'amun zahira dukkan waɗannan ni'imomi ne mabayyana Allah ya maka wa batina to akwai kuma ni'ima boyayya ka nafkhir ruhi fil badani kamar sa maka rai cikin jikinka in aka yi jikin nan babu rai ya kaga bai da wani unhwani to kuma wani abu sanda aka sama jariri rai hayyau har gobe ba wanda ya san ya ake sa rai ko menene rai an ce likitoci sukan taru su ga sanda za a sama jariri rai duk wanda za a sai wani abu ya ɗauki hankalinsu dukansu sai su kawo abin nan namoci an sa mashi rai kuma zuciyarka in ta kama aiki in ka shekara nawa ba ta tsayawa ko sakan kana bacci kana gudu kana komai kaka zuciyarka tunda aka sa ran nan tana halbawa to komai haka ba ta tsayawa haka mutu dan da ta tsaya mutuwa zakai to ji wannan irin iko na Allah abu ya shekara 100 yana aiki bai tsaya ba ko sakat ko ba wani waqud ake sa mishi ba wannan sai iko Allah wal aqali da kuma sa maka ni'ima hankali wal fikr da tunane kyakkyawa wal ilm da ilimi wal ma'arifa da ma'arifa ta Allah wal wilaya da sa maka walittaka ka zama masoyin Allah Allah zama masoyinka wa mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma Allah ya sa maka ni'imar san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa sa'adatid dunya sannan Allah ya sa maka arziki na duniya arzikin duniya ba mulki bane ba kuɗi bane ba ilimi bane ita sa'ada sa'ada ce kawai zuciyarka ta zamo ta natsu da Allah subhanahu wataala ka natsu da halin da ka samu kanka a ciki shi ake ce masa'ada ma ba wai tarin kuɗi ba ko tarin mulki ko ilimi ko wani abu a'a wa sa'adatul akhirah kamar kuma samun arzikin lahira kullu hadhihi ni'amun batina duka waɗannan ni'imomi ne boyayi asbagallahu ni'amahu ala abdihi zahiratan wa batina Allah ta'ala ya cika ni'imomin shi ga bawan shi ni'imomin nan zahira da kuma batina qala ibn abbas ibn abbas yace قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shine ya ce dangane ga Allah ta'ala yace wato hadisi kudusi kenan asbagatu ni'mata ala abdi yace Allah ya ce ni Allah na cika ni'imata ga bawana hatta ja'altu lahu thulutha salatil musallina kaffaratan lidhunubi ba'da mautihi bayan duk ni'imar da ne mishi sai ya zama kuma in ya mutu nasa musulmi su zo su bashi ɗaya bisa ukun sallarsu sallah ya ba uku ce tsayuwa ruku'i sujada to sai mu zo mu tsaya tsayuwar mun bashi mu roƙan mu Allah shi gafarta mishi kuma Allah ya gafarta mishi to wannan ni'ima ce madada a bashi ta daɓe daɓe da zunubi ne kun zo kun tsaya kun bashi su da sallar ku Allah ya gafarta mishi ya ce na cika ni'imata ga bawa na hannasa sulusin sallar musulmi ya zamo kaffara ga zunubai ne bayan mutuwa ta wasu lusu malihi kaffara li zunubi qabla mautihi kuma nisa sulusin dukiya ta su zamo kaffara ga zunuban da ya kahin ya mutu al-insanu zalam yabqa lahu illa al-maut idan mutum ya zamo ba abin da ya saura sai mutuwa ya tabbatar da mutuwa zai yi to ai da ya shigo duniya ya iska dukiya kuma yanzu in ya yadda ya mutu ai dukiyar nan za a bata ba a sashi da ko kwabo to sai Allah ya ce ɗibi ɗaya bisa uku kai wani abu da kirki na ban ma ka tai da shi lafira wannan ni'ima ce wadda Allah ya mishi wanda yake ya yi ta gadin abun nan ya yi ta wahala kansu ya tayyaba su haka na Allah ya ce a'a ka sa uku ɗauki guda aika lahira zan aje maka kaga ni'ima ce babba in ya kasa yi shi ya cuci kai ne duk wanda ya rasu bai yi wasici ba na alherin da za a yi mai da dukiya sulusi to ya zama wawa tun da nan nan zaka bari kun ba shawartar ka baka ma kusa ko cikin gida an kai ma kabari ba na zuwa ce baba zan kashe kaza me ka gani me ka ce to haka nan ɗibi sulusi a yaka abun ka lahira haƙƙalin su da saura in mutum ya tabbatar da ba abin da ya rage mai sai mutuwa ya juzu lahu an yi tasaddaka bi thuluthi malihi ya halatta ɗibi ɗaya bisa ukun dukiya ta yi sadaka da shi fa yi kafirun lahu bihi jami'a sayi'ati sai Allah ya gafarta bai dukkan lehuhuka ne albarkar sadaka da ɗaya bisa ukun dukiya ta ta ma ɗan adam sai ta gadon bari dai ƙila warkewa zai yi bari dai ƙila ya ji sauƙi ita ko mutuwa ba notis har ya mutu bai yi wannan dubarar ba haza qabla mautihi wannan kahin ya mutu kenan an bashi damar ya ɗibi ɗaya bisa uku ya wasici da shi ne ya sadaka da shi kuma zai zamo gafara ga dukkan laihin da yi wai za mata idan ya mutu kama jama'atu min musulmi sai jama'a musulmi su yi tsaye wa dauhu sulusu salatihim sai su bashi ɗaya bisa uku sallarsu wa huwa alqiyamu faqat sai su zo su yi tsaye su ne mishi addu'a. As-salatu kaga ta sallah abu uku ne, ƙiyamun wa ruku'un wa sujud, tsayuwa, ruku'i, sujada. A ruku'u wa sujud, ruku'i da sujada la yi umala ne ligairila ba ayinsu ga wani Allah, ba ka duka kai wani ruku'i haka ba ka sujada ga wanda ba Allah ba. Don haka nan sai su yi tsaye shi ka tsayuwa ana tsayuwa a gaida mutum, to tsaya su roƙa mishi gafara. walakin sai dai yusalluna suna sallah alal janaza ga gawa kiyaman tsaitsaye wa hadha to tsayawa a wa mutum sallar janaza yukafiru Allahu an sayyi'atihi Allah na gafarta mai dukkan kurakuran shi hadha kullan min ni'amillahi tabaaraka wa ta'ala ala abdi waɗannan abubuwa duka yana daga cikin nemomin da Allah ya tabaaraka wa ta'ala gabawa ne an ce akwai wani kirista makwabcinsu ya rasu irin yadda ya ga an taru an taru an zo an zauna aka ta aka yi wanka aka yi sallah aka ɗaukai aka kai shi ga kabarin shi aka dawo aka zauna kwana uku ya ce wai waɗannan duk ‘yan uwan wane ne aka ce a ba duka da ‘yan uwa ba me yasa suka taru ta musulunci ya ce mu mutunta mutum a yi mishi haka ya ce wannan addini shine addini an mutunta mutum da rai ne bayan ya mutu kuma an mutunta shi ku gaya mana in shiga musulunci sai musulunta saboda wannan Allahu akbar kaga kuma cikin rai kama hudu laihin mutum ko ka hudu aibin mutum na gaskiya Allah ya hana ka ci huska ta Allah ya hana ga kada abin da yake bukata ka hana mai Allah ya hana ka matsa mai ga abin da yake dole Allah ya hana to kun bayan ya mutu an ce duk da kasan bai tasowa a tsaya a wanke shi a yi mai sallah sannan kuma a kai shi gida ne a ruhi a dawo a zauna don a yi mishi addu'o'in da ake yi ko da suke cawo zaman nan bai da asali yana da asali tun da ana zaunawa wannan zama hamman Allah ya ce ku mai iyalin gidan wani abinci suna cikin shagalin da zai hana su tattalin abinci yanzu to in ba su taru ba ana magana abincinsu to kuma in ka ce sai ka bi mutane gida gida gida gida ita dai ta'aziyya ai kowa san sunna ce kowa ya san sunna ce to in ka ce kowa ya zauna gida ne sai ka bi su gida gida gari gari ai an wahal da kai to da haka na a zo a tarori guda kwanan na uku ka zo ka wa kowa ta'aziyya ai an hutar da kai su ma an hutar da su illai dai abin da ake yi na hirar duniya da abin da bai dace ba da ɗibar dukiyar gado a yi abinci a yi sadaka cewa sadaka ce kayan ku ne kana sadaka da kayan wani in ku za ku haɗa to ku haɗa irin da shehu tijjani inges ya zo lokacin rasu mai gida mai awaki ne ya shiga har cikin gida cikin magana da ya ce kowa ya kawo sadaka wanda za a haɗa a yi abinci don ba zama an san gaisuwa na aka haɗa hadiya to ku da ka zama ku haɗa kuɗin ba wai ya zama kullum kada cige ina aka zaman bakoki ba kai nan kake da faɗi da yalwasa a'a ba a ɗiba dukiyar magada a ce wai kuma a ci da mutane har ayo canjin sabbin kuɗi ba masu addu'a ba kayanku ba ne in za ku yi da kayanku sannan kuma in za a yi a zauna ba zaman gulma ba ba zaman minahici ba a zauna dan alhini da kuma mishi addu'a cewa na Allah ya ji kanshi Allah ya mai rahama ba ta faɗuwa ƙasa banza saboda mala'iku na nan suna da kodin yaban shi da ake yi da addu'a da haka suna cewa amin to kaga dan duhun kai in ka zo ka ce a karanta kaza a karanta kaza mun ba da ladar gare waye bai da asali wanda ya taba tare na mun tahi ta'ziya na ce a karanta qul huwallahu kaza sai biyo ne dama yana so in ga wanda isa in tambaye shi yayi abin nan wai wai abin nan na da asali cewa a karanta kaza an ba mun baci lada nace to akramaka Allah ka dai san manzo Allah ya ce ayyama dan uwanku ud'u li akhikum fa innahu yas'alu al'an ko ku yi ma ɗan uwanku addu'a yanzu ana mai tambayar kabari kuma ibrahimu shi ma maza Allah ya sa an mishi addu'a kabari ya ce sannan ya ce awwaladun salihu ya da'u lahu ɗa na kirki addu'a kenan ya an yi addu'a tana zuwa ce yi a wai dai irin wannan ce aka rama kallahu a zauna a yi gulma da cince shi ya hi koko a zauna a yi addu'a ya ce ito na gamsu wallahi to ha gani da haka a ce a karanta kaza ya hi a zanna a ta hirar banza da a dai sani girmamawa ce Allah ya ma dan adam kuma wanda yake ba karamin ni'ima ba shiga ta Allah ya gaya mu da ita yanzu wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir wa minan nas daga cikin mutane akwai man yujadilu fillahi wanda ka jayya cikin sha'anin Allah bighairi ilmin ba da wani ilimi ba wala hudan ba da wata shari'a ba wala kitabin munirin ba da wani littahi munirin abun haskakawa ba anzalahu wanda Allah ya saukar bal yana jayanin taqalidan li'aba'ihim kawai dan koyi da rataya da aikin uwaye su faqat da da uwaye sun kahe shi ko ko uwaye malaman shi ko ko uwaye shugabannin shi a cikin bata وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم يا كتي مصر اتبعوا كزوك بما أنزل الله أبند الله يسوكت ƙalu sai ka ji sun ce ba mu bin abin da Allah ya saukar na tabi muna bin ma wajen na alaihi a ba'ana abin da muka samu iyayenmu da shugabanninmu a kai shi ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce a ya tabi unahu suna bin abin da suka iske uwayensu a kai walau kana shaidanu ko da shaidan ne ya zamo ya da'uhum yana kiransu ila azabin sa'ir zuwa ga azabar wuta sai su bi shi su shiga wutar layan bagi bai kamata ba alwalidu idza kana mustaqiman fa yanbaghi ittiba'uhu mahaihi in ya zamo daidaitacce ga hanyar shari'a to bin shi ya kamata wa idza ka wa idza kana yad'uka ila sa'ir fala yanbaghi ittiba'u hadha alwalid amma in uba ya zamo yana kiranka zuwa ka zo ku tahi wuta to bin shi bai kamata ba sadaqallahu alazim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wa man yuslim wajhahu ila allah wa huwa muslimun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila allah aqibatul umur wa man yuslim wajhahu wanda ya miƙa zatin shi ila allah zuwa ga allah ai yuqbil ala ta'atihi wanda ya gabata ya huskanta zuwa gabin allah abdun aslama wajhahu bawan da ya miƙa huska tai shine zati ne an ce huska saboda ashrafu adaihi mafi daukaka gaban shi duka shine huskar shi to in ka miƙa ma Allah huska ka to balle abun da ba huska ba ma'anahu ma'ana dai aslama waj yuslim wajhahu ko aslama wajhahu aslama nafsuhu ya miƙa kai ne duka udkhulu fi silmi kafatan ya miƙa shi ilallahi tabaraka wa ta'ala kama yuslimul mar'ul mata ila gairihi yadda mutum ka mika kayan zuwa ga wani wa yufawudu jami'a amrihi ilai ya mika dukkan lamari ne zuwa ga wani ya ce duk abin da kai na yadda wa huwa muhsinun ba mika zatin ka zuwa ga Allah kawai ba a'a mutum ya mika shi kuma yana mai kadaita Allah to duk wanda ya haka faqad istamsaka yayi riko bil urwatul usqa da igiya amintatta man jama hadil ashiya wanda ya tara waɗannan abubuwa ga dai ya miƙa komi nashi zuwa ga Allah kuma ga tauhidi ingantacce to wanda ya haka faqad istamsaka bil urwatul wuthqa ya riko da ingantatta igiya lamfi samala da baya kacewa gare ta al insan mutum idan arada an yatla ala jabalin shahiqin yatamassaku bi hablin qawiyyin yaman min as-suqut idan mutum na son ya hau dutse mai tsananin tsawo to zai riki igiya mai ƙarfi wadda zai amince ba faɗuwa man arada an yamana min as-suqut haythu samsaka bi urwatin wuthqa lam bisama laha falyuslim wajhahu ila Allah wal yuhsin to wanda ka sai amince ma faɗuwa daga daga dutsen da ya hau shine zuwa wurin ubangiji subhanahu wataala sanda ya riko da igiya amintattar da ba ta kacewa to wanda ka son ya haka to ya miƙa kan shi ga baki ɗaya zuwa ga Allah wal yuhsin kuma ya kyautata tsakanin shi da Allah da tsakanin shi da bayin Allah to menene kyautatawa wal ihsanu kyautatawa ihsani yana dan kama fassarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadda manzo Allah ya fassara shi anta abudallaha ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah in lam takun tarahu fa innahu yaraka al-ihsanu an tukhlisa niyyata lillahi fi kulli al-harakati was-sakanat la ta'mal shay'an illa lillah abunda a ihsani shine ka kyautata niyya tsakaninka da Allah cikin dukkan mocinka da nutsuwarka yazan ba abunda zaka yi sai don Allah wa yuhibba lillahi wa yabghadu lahu kaza dai kaza kaza duk lillahi kuma shine ma'anar la ilaha illallah ka watsar da komi ka kama Allah la ta'mal shay'a illa lillah ba za ka yi komi ba sai don Allah wala ta ta haza wannan ko bai yiwa gare ka illa bima qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai da riko da abin da manzo Allah ya ce anta abudallaha ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah to ibada ko dukkan rayuwarka ibada ce ba wai sai sallah da azumi dukkan mucinka da natsuwarka to akwai yadda Allah ka so kai to shine ibada la budda min al muraqaba dole kai rika yin muraqaba abinda an muraqaba imani matabbaci cewa duk inda kake Allah na ganinka duk inda kake duk abinda kake Allah na ganinka yana sane da kai muna cikakken iko akan ka shine muraqaba al muraqabatu muraqabatani ita muraqaba iri biyu ce muraqabatun qabla al fana wa muraqabatun ba'da al fana akwai muraƙaba kahin fana'i sannan kuma akwai muraƙaba bayan fana'i al-muraqabatu qabla al-fina hiya al-ishrafu 'ala al-wusul abinda an muraƙaba kahin fana'i shine dauga zuciyarka da cinkayar saduwa zuwa ga Allah baka riga tukun ka sadu da shi ba amma dai kana kwadayin saduwa da shi kuma kana hangen yiwuwa haka nan wal muraqabatu ba'da al-fana hiya al-muraqaba al-haqiqiyya ita ko muraƙaba bayan fana'i shine muraƙaba ta haƙiƙa sanda kai fana'i ka koma kana muraƙaba to shine na haƙiƙa ka tabbatar da cewa baya da za a yi ka ɓoye ma Allah baya da za a yi ma Allah dubara baya da za a yi ka yaudari Allah to sai ka tsaya tsakaninka da Allah ko me za kai to wannan shine muraƙaba ta haƙiƙa wal muraqabatu anfasu maqamin min maqamatil wilayati ita muraƙaba matsayi ne mai tsada mai daraja daga cikin muƙamomin walittaka an ya kuna al'abdu shi ne bawa ya zamo mustagarikan fi zatin lahi tabaraka wa ta'ala mai nutsewa cikin zatin Allah tabaraka wa ta'ala kuma shi ne la haula wa la quwwata illa billahi lalil azim ga muna ta faɗi amma kuma sai ya zama aikinmu ya saba ma la haula wa la quwwata illa billah to har sai ka gaba ka maganin haulu da kuwato Allah kawai shine la ilaha illallah hazi ala martabatin wannan shine mafi daukakan martaba wal martabatu dunya abinda an martaba ta koma baya wadda bata kai waccan ba an yakuna mustahdiran ya zama mai halartuwa da shiddatil ila illahi ala kulliyatil am yana halarto tsananin ganin Allah da tsinkaya Allah ga kulliyarka ba yadda za a yi ya zama ka shige ma Allah bai ganka ba ba yadda za a yi kai ma Allah wayo ba yadda za a yi kai wadare Allah ba yadda za a yi ka ɓoye ma Allah wani abu ba yadda za a yi to in ka san haka nan to kana da muraƙaba amma ta ƴan koyo ta ƴan koyo tukunna kuma ka san ko kawowa nan waya gare shi in lam takun tarahu fa innahu in fa huwa yaraka in kai baka ganin Allah to ai ka san Allah na ganin ka to wace irin rashin kunya ce Allah na jin kana ganinka ka saba mashi da gangan da gangan kuma jima ka dawo kana astaghfirullah babu renin wayo ciki tunda dai kana iya bari to me yasa baka bari ba kuma kana iya boyewa inda ba Allah bane to shi baka boye mai to dan me da baka bari ga baki da imma an ta kula tarahu ko dai ya zama kana ganin shi shine shi ka san yana ganinka ka aw takun tushahidu ru'yatahu ko ko in baka ganin shi yana ganin ka to kai mushahada ganin shi gare ka wa lillahi aqibatul umur karshen da al'amurra duka a duniya da lahira ya tabbata zuwa ga Allah ana kawo hikaya wata yarinya wadda wani ne mai tafasikanci ta kiyarda sai talauci ya zo ya matse ta tana neman ita kanta ina ma za ta samu biyan bukata ta zo wurin shi ya ce to ai na neme ki da kin yi da duk abin da kake bukata zan baki ta ce to ai yanzu duk abin da kake bukata saboda talauci ba ni iya hada maka ya ce to ta ce to ya ba ta dinari ɗari ya ta ya kankamta abubuwa ya barar da kayaki ya hada dinari ɗari ya ce mata to gashi magana biyan bukata ta ta ce to ai alhamdulillah mu ta inda ba wanda zai gan mu tunda ba aure bane za mu yi kaga in aka gan mu mun yi lalata ai ne kaga ban samun miji kenan kai kuma kaga ba ka samun mata tunda an san mutuwan banza yake tace mutai da ba mai ganin mu ya ta ya samu wuri sun ka shige ya kukulle kowa da tagogi da komi ya ce to bismillah kuma ta kwanta ya taso mata kare da ta kai ku tsaya ai mun sharadi da kai nami na ce mutai da ba wanda zai gan mu ka ruhe kowa kowace ya tashi ne ba ce ai na ruhe kowace kowa ta ce akwai ƙoha biyu ce ka ruhe ya ta ya zagaya ya zagaya da ya ce wallahi dun na ruhe ta ce a'a kaga yanzu ga kofa kana gani na ina ganinka idan muka yi na san kai dan iska ne ka san ni ya iska ce to mu yi baka ganne ba ban ganka ba sannan ga babba kofa na Allah na ganin mu wa hana da ne ce Allah to gaban Allah za ka yi zina sai jiki ne ya mutu sai ce to dai kin zo ki man wa'azi sai tashi ya gyara kaya ne ce to da na bari kuma kuɗi na baki saboda zumunta kuma na bar lalata da yau shehu ya ce yana hangen wannan yarinya waliyi ya ce to ka zama ba wurin da na baka komi ka tabbatar da baka ɓoye ma Allah Allah na kallonka kuma na cikakken iko a kanka kuma kyale ka da yayi ba wai ya yahe maka bane ba wai ba koyi ba inna Allah yumhil wa la yuhmil Allah na jinkirta amma bai watsawa Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء